alhamdulillahi ala ni'imatihi wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha wassalatu wassalamu ala ashrafi khalqihi muhammad wa alihi wa sahbi bayan Allah hudu ba mu ta yau tara magana akan muhimmancin tuba da kuma amfanin tuba da komawa zuwa ga Allah wajen samun kyakkyawar rayuwa a duniya da kuma samun kyakkyawar makoma a lahira duk wanda ya je lahira burinsa a dawo da shi duniya idan ya yi kirki so yake ya ƙara idan ya yi tsiya so yake ya gyara wata rana an tsaya a bakin kabari bayan an binne wani tabi'i sai hassan basari yake tambayan wanda suka halarci jana'izar ya ce kuna ga wanda yake kwanci a kabarin nan yanzu da zai nemi a yi masa abu ɗaya tak me kuke ganin zai nemi a yi masa suka ce a ƙara masa lokaci domin yanzu ya ga abin da ya gani in abin kirki ya yi ya ga kirki to da zai samu ƙarin lokaci da ya ƙara kirkin domin kirkin ya ƙaru in kuma abin tsiya ya yi yanzu aka ya fara karɓar sakamako wataƙila fatan da zai guda ɗaya shi ne ina ma a dawo da shi duniya domin ya tabbatar lahirar gaskiya ce kuma abin da aka faɗa ya tabbatar gaskiya ne to ina ma a ba shi dama ya dawo domin ya gyara rabbir ji'un la'alli a'malu salihan fi ma taraktu kalla zai ce Allah mai dani duniya walau ruddu la'adu ne manuhu an wa innahum lakadibun Allah yace da za a maido da su duniya za su maimaita irin abin da suka yi a duniya wa innahum lakadibun Allah ce ƙarya suke yi ayoyi suna nan tuli a cikin alkur'ani da suke magana akan falala da alheri da ke cikin tuba Allah ta'ala yace wa tubu ila Allah jami'an ku tuba zuwa ga Allah baki ɗayan ku ayyuhal mu'minun ya ku dandazan mu'minai la'allakum tuflihuna ko ka samu rabauta Allah ta'ala ce faman taba min ba'du zulmihi wanda ya tuba bayan ya aikata zalunci ya cuci kansa wa aslaha ya gyara fa inna Allah yatubu alai Allah yana karɓar tubansa wa qala Allah yace wa man taba wa amila salihan wanda ya tuba ya aiki na kwarai fa innahu yatubu ila Allah mataba wannan shi ya tuba zuwa ga Allah cikakken tuba wa qala ta'ala afala yatubuna shin ba za su tuba ba ilallahi zuwa ga Allah wa yastaghfirunahu su nemi gafararsa wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai jin kai Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladzina amanu ya ku masu imani tubu ilallahi ku tuba zuwa ga Allah taubatan nasuha tuba zarar bunu wanda babu niyyar komai a cikin ta Allah ta'ala ce huwa allazi yaqbalu tawbata an ibadihi Allah shike karbar tuba daga bayinsa wa ya'fu an sayyi'at shi yake yafa kurakurai وقال أفلا يرون أنهم Allah ce ba sa ganin cewa su yufta nuna ana jarabtar su fi kulli amin a kowace shekara marratan so daya aw marrataini ko so biyu sun la yatubuna sannan ba sa tuba wala hum yadhakkaruna ko ba sa tintintini Allah ta'ala ya ce man lam yatub wanda yake tuba fa ulaika humuz zalimun wadannan su suka cuci kansu qala ta'ala ilal ladina tabu sai wanda suka tuba min ba'di zalika bayan sun yi kurakurai wa aslahu suka gyara fa inna allaha ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai jin kai Allah ya ce wallazina amilu sayyi'ati wanda suka aikata mumuna thumma tabu min ba'daha sannan suka tuba bayan haka wa amanu suka ƙara inganta imanin su inna rabbaka min ba'daha la ghafurur rahim lalle mahallicinka bayan haka mai gafara ne mai jin kai Allah ya ce illal ladzina tabu sai waɗanda suka tuba wa aslahu suka gyara wa atasamu billah suka yi riko da Allah wa akhlasu dinahum suka tsarkake addinin su lillahi ga Allah shi kadai fa ulaika ma almu'minin wannan suna tare da mu'minai Allah ta'ala ya ce illa man taba sai wanda ya tuba wa amana yayi ƙara inganta imaninsa wa amila salihan yayi aiki na kwarai fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wannan sune Allah yake musanya munanan su su koma kyakkyawa Allah ta'ala ya ce illa man taba sai wanda ya tuba wa amana ya aiki na kwarai wa amila salihan kuma ya aiki na kwarai din kun bayan ya kyautata imani fa ulaika yadkhuluna aljannata wannan su suke shiga aljanna wala yuzlamuna shay'a ba a cutar su komai Allah ta'ala ya ce wa inni lagaffarun ka sanar da duniya ni mai gafara ne liman taba ga wanda fa ya tuba wa amana ya imani wa amila salihan ya aiki na kwarai sun mata da sannan ya shiryu Allah ta'ala ce fa amma man taba wanda ya tuba wa amana ya imani wa amila salihan ya aiki na kwarai fa asa an yakuna minal muflihin wannan shine zai kasance cikin masu rabauta Allah ta'ala ce fa in tubtum fa huwa khairul lakum in kun ce kun tuba wannan yafi muku alheri sana Allah ya kira ga kowa ce qul ya ibadiyal ladzina asrafu ala anfusihim ya ku bayina da kuka cuci kawunan ku kuka yi kurakure kuka yi laifuffuka la taqanatu min rahmatillah ka ku fidda tsammani ga- game da samun rahmar Allah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a Allah yana gafarta zunubi baki daya innahu huwal ghafurur rahim alqur'ani da sunna da ijma'in sahabbai da tabi'ai bayan su ya nuna mana cewa zunubai iri biyu ne akwai kaba'ira manya manya akwai saga'ira yan ƙanana Allah ta'ala ya kira ga anisanci manyan zai yafa kanana in tajtanibu kaba'ira ma hauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum in kuka nisanci manya manyan zunuban da aka hana ku Allah ya ce zan kankare muku kananan Allah ta'ala ya ce wallazina yajrubuna kaba'ira ismul fawahisha illa lamam wanda suke nisantar manya manyan zunubai da alfasha sai yan kanana ya ku taron musulmi shina zunubai sun bambanta gwargwadon girman su da munin su da kuma abin da suke da alaka da shi asalin sabo guda biyu ne a ce ka yi ka ƙi a ce ka bari ka ƙi bari shi yasa za mu ga baban mutane da baban aljanu kowa an ba shi doka ya karya amma sai Allah ya fewa baban mutane saboda ya tuba ya ƙi ya fewa baban aljanu saboda bai tuba ba da Allah ya ce wa annabi Adam kakka ci bishiya aljanna ya ci amma da ya ci sai ya ce rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Allah ya ce wa ce ka ci bishiyar nan Allah ya ce na tuba ka yafe min ba zan sake ba Allah ya ce na yafe maka fatalaqa adamu min rabbih kalimatin fataba alai innahu huwa tawwabur rahim shi ko iblis da aka ce sujada ga adam ya ki aka ce me yasa ka ki sai ce ana khairun minhu khalaqatani min nari wa khalaqatahu min ti ni na fi shi kayi ne daga wuta kayi shi daga ƙasa ra'aitaka hadha allazi karramtani la'in akartani ila yawmil qiyamah lahatani kana zurriyatahu illa qalila yace sai ya sai ya halakar da mu baki daya hada allazi karramta alayya la'in akhartani ila yawmil qiyamati lahatani kana zurriyatahu illa qalila shi yake tuba wannan an sa shi yayi yaki wannan an hana shi yaki hanuwa shi da aka ce kai ya ci bishiya ya je ya ci sai ya ce Allah na tuba Allah ya ce shikenan abin ya wuce shi kuma da aka ce kai sujada ga annabi Adam ya ce ba zai ba me yasa ba kai ba ya ce na fi shi Allah ya ce to na tsine maka albarka ya ce ya yadda amma yana roƙon alfarma ɗaya Allah ya masa alfarma ɗaya rabbi anzurni ila yawmi ba'athun Allah ina so ka bar rai kakka kashe ni har alkiyama Allah ya ce to na baka ce yau wato na samu abin da nake so ni kuma la uzayyina na lakum fil ardi wala ubuyannahum ajma'in sai na kawata musu duniya sun manta da lahira sai na kawata musu duniya sun manta akwai aljanna sai na kwashe musu hankali da tunani na shagaltar da su in ka sa su su yi ba sa yi in ka hana su ba sa hannuwa ta sharrin shedan kenan to da haka zunubai haka suka fara wasu zunuban suna da alaka da gabai na zahiri wasu suna da alaka da gabai na zuciya akwai haƙƙin Allah akwai haƙƙin bayan Allah sannan zunubi gaba ɗaya ka su kashe hudu akwai zunubi na ƙasaita shine mutum ya ɗauki girman kai da jinji da kai da nuna isa da fankama da wulaƙanta jama'a da danna haƙƙin mara ƙarfi wannan shine ake kira zunubi na ƙasaita akwai zunubi kuma irin na shedan na shedaniya mutum ya ɗauki hali da ɗabi'a irin ta shaiɗan hassada ƙeta mugunta kwaɗayi yaudara zalunci zinace-zinace da sauran irin waɗannan sana'a ko kuma wanda yake ɗaukar zunubi irin na dabbobi irin na zakoki shi kuma cikin fushi zubar da jini danne mara ƙarfi cin zali yadda dai dabbobi suke yi a daji sana'a ko kuma wanda shi zunubinsa irin na dabbobi ne shine wato kwaɗayi da wuce gona da iri da ba shi da wata bukata a duniyan nan face ya ci ya sha ya bacci ya tashi da safe ya koma kasuwa dare ya kwanta ya tashi ba abin da ya dame shi yadda dai dabbobi suke ya kamata kowa ya san cewa zunubi yana cutar da mutum a duniyarsa da lahirarsa Allah ya gaya mana mutane da yawa da ya halaka su ba komai suka ya halaka su ba laifuffuka ne iri iri ya ba mu kissar wato abin da ya faru ga shedan da yadda Allah ya la'ance shi ya koro shi daga sama duk da Allah ya karbi tuban annabi Adam da matarsa Hawwa'u amma sai da ya fito da su daga aljanna ya dawo da su duniya sana akwai lokacin da Allah ya fushi ya halakar da duniya gaba ɗayanta da ruwa wanda ya sha kadai shine wanda yake jirgin annabi nuhu sannan Allah ya aiko iska ta ragargaza adawa Allah ya aiko da tsawa akan samudawa Allah ya aiko da ya daga wani gari gaba ɗaya garin ya daga shi sama ya mai da shi upside down ra'asan ala aqibin waɗanda suke luwadi Allah ya halaka su baki daya sannan Allah ta'ala ya ci gaba da halakar da waɗanda suka cancanci halaka a tsawon zamani mutane annabi sha'ibu masu tauye kwanan awo jibe da Allah ya musu ya turo zafi yayi zafi a garin sai turo girgijiya ta sanyi duk suka taru karkashin girgijiyar sai ya juye ta ta koma wuta duk ya kone su gaba daya karuna da ya arziki yayi kudi ya nuna isa aka ce yayi zakka yace ai ba kudin kowa bane shi tara abinsa taimaka talaka yace su suka nemo mu su ma su tafi su nema mana Allah ne ya baka ya ce a ni kasuwa na je na nemo ba ca na ya bani ba kasuwa na je na nemo ya ci kwalliya ya ci ado ya fito ana fare ci Allah ya ce kasa kama shi kasa ta kama shi da shi da mutanen gaba ɗaya ya nutsar da su a cikin kasa har yau suna nan suna suna cikin kasa fir'auna ko da yace ana rabbukum al'ala sai Allah hada shi da ruwa ya nutsar da shi a ruwa fa kullan akhadna bi zambi Allah ce kowa da irin zunubin da na kama shi fa minhum man arsalna alai hasiban akwai wanda na jefe shi da tsakon kwani wa minhum man akhadharhu sayha akwai wanda kururuwa jibril ya je yayi kara a garin duk kowa ya fashe akwai kuma wanda wato kasafna bihil ard na nitsar da shi a cikin ƙasa wa minhum man agarqana wani kuma na nitsar da shi a ruwa kamar fir'auna da mutanansa kamar mutanen annabi nuhu to ina mafita take mafita shine a koma zuwa ga Allah malami ahadari yana cewa shuruɗin taubatin nadamu alama fat shi sharaɗin tuba kai nadama akan abin da ya wuce wanni yato Allah ya uda ila zambi kai niyya wancan zunubin da ka daina ba za ka sake komawa ba fima baqiya alaihi min umrihi dan abin da ya rage maka na rayuwarka wa an yatruka al ma'asiyata fi sa'atiha ka daina laifi a lokacin da kake yi yanzu in kana mutalabbisan biya ko da yanzu kake tsakai aka yi wa'azi to daina kaka ce sai na karasa wala yahillu lahu an yu'akhkhira tawbata baya halatta mutum an gaya masa wannan laifin ba kyau kuma yace sai gobe zan tuba dan goben ba a hannunka take ba wala yaqula kada yace hatta ya hadiyan lillahi ta abin ne sai shiriya ta zo ka san da Allah ya ga dama da ya shirye mu mallai yace kaka faɗa haka fa innahu min alamati shiqa alama ce ta cewa kai tababbe ne da kace ba za ka tuba ba sai tukunna shiriya ta zo wal khizlan da tabewa wa damsul basirati da shafewar basira jama'a mu suna tuba zunubai sun kasu kashi kashi akwai haƙƙin Allah akwai haƙƙin mutane shi kansa haƙƙin Allah din ya kasu kashi biyu akwai yi nayi akwai bari na bari tuba daga abin da aka hana ka yana tabbata ne da sharuɗa guda uku shine ka daina kai alƙawarin ba za ka sake ba kuma ka bar abin ka canza abokai ka canza guri ka canza sana'a duk abin da zai sa ka koma saban ka daina shi sannan kuma akwai abin da ya zama wajibi abinda Allah ya sa ka din ka yi shi ma kashi biyu ne akwai wanda ya kamata karama kamar mutumin da ya sakaci da salloli da yawa suka taru a kansa wasu malamai suna ga lalle sai ya rama su ko kuma ya tayi nafilfili ya tayi sadakoki dan Allah ya yafe masa akwai kuma abinda ya riga ya wuce ka ci mutuncin iyayenka sun mutu da bakin cikin ka ya riga ya wuce sun rasu sai dai kai ta musu istighfari kai musu sadaka jariya ka je kai musu masallaci ko makaranta ko rijiya ka ci gaba da nema musu gafara ka biya musu basussuka ka dinga kyautata yan uwansu da abokan arzikinsu ko Allah ya sa a ranar alkiyama ya yafe maka laifin da kai wa iyayenka wanda ba sa nan balle ka nemi gafararsu sannan shi ma haƙƙin mutane din akwai abin da ya shafi jikin mutum akwai abin da ya shafi dukiyarsa ka ji wa mutum rauni ko ka kake shi shikenan sai a je a yi kisasi ko a je a biya diya ko an yafe maka ko kuma a bada dukiyar ga magadansa abin da ya shafi kuma mutuncin mutum ka masa kage ka masa sharri in yana nan ka je ka nemi afuwa ka gyara abin da kai in ya yafe maka shikenan ka mu kokari mu tuwa bayan Allah mu koma zuwa ga Allah Allah ya yafe mana zurban mu Allah ya kankare mana laifukan mu Allah ya sa mu yi kyakkyawar rayuwa Allah ya sa mu yi kyakkyawan karshe Allah ya sa mu gama da duniya lafiya اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو اسمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والأفاف والجنى اللهم نسألك الهدى والتقى والأفاف والجنى اللهم نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ونسألك من كل خير سألك منه محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون وما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل فعلنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم